Lord.
Rashi goma ga annabi. Fatiha ɗaya, inna an zanna huɗa ya ƙuru Allah ƙafa uku gabatanmu da suka gabata, maza da mata yara da manya shehunanmu malamanmu na alƙur'ani malamanmu na ilimi, shugabanninmu na wannan gari baki ɗaya Allah gafarta musu. Salamu alaikum. اللهم اغفر وابرنا ولاولنا واجدادنا ولمينا واصحابنا وجيراننا وقربائنا ومشايخنا واولاد ولمن سبقنا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحسنا بعدهم فاتح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإجزائه العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فاقدع بما تؤمر وأعزز المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم أعذنا من شر الأعداء وخير الخائنين ومكر الماكرين وجور الظالمين وأثر الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الأشرار وأشد المرتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لك
إذا المسألة
يا الأمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna cikin babi da yake mana bayani kan maganar zina wadda duk musulmi ne ya san zina ya kuma san illan zina shi ne ana yake cewa bi'isar maslak wannan mashiga wannan mashiga ya munana sun ya shiga hanyar zina ba shi da aiki sai zina to wannan hanya wannan mashiga ya munana Allah ya kare mu zina وبئس الطريق kuma wannan hanya lallai ya munana yanzu ala misali ya kashe da kai hanyar nan yanzu ka bi akwai ɗan kidnapper suna kama mutane in karfe bakwai dare ya yi ka kwana a gari kaza za ka shigo hanya a yanzu za ka kwana za ka bi shawara ka tsaya inda ka ce ka kwana ko a ce maka hanya ba kyau ba to hanyar zina ya fi hanyar da akwai yan kidnapping hatsari domin su waɗannan iyakar su duniya ne in sun karkare kenan sai sun kashe ka ba sai ake tsoro ba to shi na zina zai kai ka ne azaba azaba kuma irin ta lahira Allah ya kare لأهل الزنا a wurin masu yin zina din hanyar samun munana ثاني abin da yake nufi قد أخذ طريقا يجره إلى النار domin duk mai yin zina ya ɗauki hanyar da zai ja shi ne ya kai shi wuta Allah ka kiyaye mu duk wanda ya sa zina a gaba ko namiji ko mace to da kansa ya sa hanyar kansa a hanyar zuwa wuta duk zai ja shi tunda Allah ya ce inna huka na fahi shakar sanai ce mai ita wa sa'a sabila hanya ya mana da ka wanda ya fara hanyar zina ko da kansa ya shiga hanyar da zai ja shi ya kai su ya kai su wuta Allah ya kare mu da ba mu kiyaye zina zina ba shi
وقال الله تعالى duniya qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa في آية أخرى a wata aya daban ولا تقربوا الفواحش kada mu kusanci alfasha ma'ana shine shine shine zina kar ka je kusa da shi kwata kwata kar ka je kusa da zina Mene?
ما ظهر منها وما wanda ya بطن.
bayyana a yana gani amma ba ɗan da kuma wanda ya goya zai gaya maka bayanin yani abin da yake nufi da ban zara min ha
ma kabara wa huwa zina wato wanda ya zama ya girmama a huwa zina shi ne zina wa ma batana wa ma ƙarar da batana zina kuma ba ɗana gumbe
yani abin da yake nufi da wanda ya tsuya ba
al-qillatu wal ma- wal lamsu shi ne kulluhu zina sumbata da kuma shafa ka sa yarinya a gefe ko a lungu kana sumbantarsa kana kuma shafan jikinsa kamar da muke bayani in an zo neman aure yawanci masu neman aure samari da yan mata ana hira an gona nan suna nan ya ake hiran yanzu za ka samu da ita yarinyar da yaron sun haɗe wuri ɗaya yana runguman shi ita ma tana runguman shi kaga wasu ma ba su da kunya har za ka suna hada baki ma ta kawo baki shi ma ya kawo baki wai ana hira wannan shi ne oma baɗana duk bakin da ka hada da wanda ba su halatta a wurinka ba to wannan baki wata jihar na mace zai kona shi Allah ya kare mu Malik.
kama da a jira kabari kamar yadda ya zo a cikin labari
al-yadani yazaniyani yawwa hannu guda biyun nan hannu yana zina jama'a muna ji ko zina ba wai kadai alƙalami da farji su ne kadai zina ba hannaye hannu din nan hannu yana zina Kuli.
wal ainani yazaniyani idanuwa ma ido ma yana zina ka kalli matan da ba taka ba kai sha'awa shi ma zina ne Allah kai mana gaba to Allah kai mana gaba ka kalli mace ba matarka ba ka ji sha'awarta zina ne haka nan ka saka matan da baka halatta a gare ka ba shi ma zina ne annabi yana faɗa wani hadisi yake cewa ka samu alade wanda ya shiga cikin tabo ya yi fito fito a cikin tabo ya ɓata jikinsa taɓon kuma akwai kashi akwai akwai kwato-kwato irin na na kwata akwai kashi akwai kazanta iri iri a nan da ya shiga ciki duk ya je ya dama jikin shi ya fito waje ka rungume shi ka rungume shi a jikin da ka sa faman kaya ya fi sauki a kan ka taɓa jikin matan da ba taka ba wani hadisi kuma ya ce ka taɓa jikin matan da ba naka ba wanda a ɗauko allura da zare irin allura da ake ake ake ɗinke buhurin nan mutum lafiya na go a ringa sawa a jikin kanka kanka ne ya fashe a ringa sawa ana hudawa ana huda nan ana ɗinkewa da ranka da lafiyarka akwai azaba ko babu to wallahi annabi ya ce wanda wannan akan hannunka ko ko jikin kai ta farkin matan da ba taka ba to Allah kai mana rawa eh yanzu ga shi yan makaranta ko idan an ga su kulmate sai ta yanko da gudu shi ma yanko da gudu sai a runguma juna waya an kwana yi ba haɗu ba idan an gama makaranta akwai wani haka suna yi a cikin suna watsawa a cikin abin hannun nan yan makaranta sai ya gauta ba da jikinta wani sai ya zo kan nurin nonon ta na haka da biro wai na wuta mata me suka yi wutawa ne me suna zo wai pending ha ga pending kuwa pending su abin da ya ga dama zai rubuta akwai wanda zaka samu a bayan zuwa wanda zai tsesa wai yana rubutawa wai yana mata murna ta gaba makaranta kuma wannan kafin shi yahudanci ne to mazala ya ce a taɓa jikin matan da ba naka ba wanda a sa musulla da zare ana ɗinke kanka da lafiyanka da ranka kana kana zaune Allah kai mana gawara ga nan hannu na zuna ido ma yana zina ƙafa ma yana zina domin ƙafa shi ke takawa ya firgo wanda abin da ke faruwa annabi ya ce alƙalbu malikun yiwazir wulnija shi zuciya shi ne sarki hankali ko shi ne waziri wato idan idan ana tafiya ido shi ne ministan harkokin waje a fahimta na gode ma kunne shi ne ministan cikin gida hannu kuma shi ne ministan ayyuka kafa kuma shi ne ministan zirga-zirga wato abin nan ne transport ke nago transport shi kuma zuciya shi ne shi ne shugaban kasa hankali shi ne mataimakin shugaban kasa to idan ana tafiya shi ido shi ne ministan waje shi ke haskawa ya kasar da ya kamata a kai ziyara ko a jawo yan kasuwa ko ba ana fita neman yan kasuwa waje ko a kan a zo a sa hannun jari a ƙasa ko to ido shi ne mai haskowa shi ido da ya hango mace sai ya faɗa wa ministan cikin gida shi ne shi ne kunne wato shi ko kunne sai ya kai wa zuciya shugaban ƙasa ga wata nan ba ta haɗu da to ina ministan watsa labarai ina ministan zirga-zirga to na zirga-zirga maza kai shi ne kafa sai kafa kuma ta ka tiriya tinkir tinkir sai zai kuma tsaye ta hece he to ministan watsa labarai ba kishi ko zai aiki ya ce he how how now to in ta ce he sai faɗa wa kunne ce to akwai akwai alamar nasara amma na ce eh wata abu ta to ba ba amma ya ga alamar ta dan ba da kai ta ce to minista labarai yayi magana to shi zai zai tsara ta shi ko ministan cikin gida yana watsa wa shugaban kasa an sa satellite kunne kenan zuciya to idan aka samu kanta kuma an shirya to sai kuma a je kuma shi kuma mai gida sai je ya gama aiki don haka da ido da kunne da baki da hannu da ƙafa waɗannan Allah zai musu bala'i a lahira a kan zana don kowanne yana taimakawa ƙafa na taimakawa hannu na taimakawa kunne na taimakawa ido na taimakawa zuciya ma na taimakawa baki ma na taimakawa ana kuma ya da magana wani Allah wannan.
قال الله تعالى Ita Qur'ani Allah ya ce, كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم Allahu akbar ya al'umma annabi Muhammad. Kun ji Allah ya ce kullil mu'minina manzon Allah ya faɗa wa mu'minan duniya gaba ɗaya maza wannan ana yi da maza ne da gudu من da أبصارهم sirrin su rumtse idanuwansu ويحفظن yawwa wa ya farna furudahum furudahum go kiyaye farji banda zina wato in ka hanki mutum na zuwa kallon farko ba za ka kama ka da shi ba amma in ka juya ya zama na na biyu kenan ko to wannan ne Allah zai kama ka da shi amma kallon farko ka je watsi ne sai ka juya sai ga ashe mace ne ke zuwa kanan kalle ta ga kowa ce ce wannan Allah ba zai kama ka da shi ba amma in ka koma na biyu to wannan na munafinci ne wannan Allah zai kama ka da shi da wanda muke bayani da zai zama na zaune a dandali mace na zuwa daga wancan gefen munafiki in ya juya ya kalle ta ya kalle ta kuma sai ya juya sai ko ya idawa yana kallon yamma wanda ya san ta zo wucewa ta fito daga nan ne ina ta yi za ta yi nan ne ko wai ya yi haka ne saboda kar yana a wuce yana kallon ta ce ya fi daga ce a da mari na wuri yake Allah ya sani idan ka munafukar iyo ne to fasikin ya hango sai ta kai akwai fes wato tana da kyau in ta wuce kuma ina kallon bayanta ne ina kallon bayanta Allah kai mana gaba a shi na kullum sai mun yi ko kuma matan ba baya ba in tana zuwa tana tafiyar ta mai kyau amma da ta hango rundunan maza sai ga ta kan tafiya kuma sai ta ɗaya bi ta sai ke su ce kallo ba sai ko ka ka kaje ko ta biya ko mala kaga tana ofan da tana tana sama tana wani haka tana wani ka a jikin sa Allah yana kallon ki wato shi wannan bala'i ba mazan ba ba matan ba Allah kare mu zina Allah kare mu zina eh mu je
فقد أمر الله تعالى domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a wannan wannan aya الرجال والنساء يغضوا بصرهم yawa ya umarci maza da mata wurin rumtsa idanuwan muna bin jago jama عن الحرام gabarin haramun mata kar ku kalli wannan da ba na ku ba idan ku wasu mata masu saka irin irin dikaru ne ko menene ko ku sake wani abu kamar wata barbela wannan ba shi da imani ba wannan wannan abun ba imani ba ne idan ke ku ba sa ganin ki ba su gane ki ba ke ku kina kallon su ko in jama'a sai ga yarinya ta sa irin wannan ga ina ta kin ta tana kyauta tana kallon mutane to ke ma munafiqa ne Allah ce wa qul lil mu'mini wa lil mu'minati yaghdhuna min nafsihinna wa yahfazuna furujahunna Allah ya ce ka faɗa wa mu'minai mata su rumtse idanuwansu mutu kiyaye farjinsu da haka idan kin sa wannan niqab wakar wakar a ganki to ce ba kina kallon ba na ta kallon sai ma haramu ne akwai waliyin da aka yi sai na faɗa mana ya ce wannan waliyi yana da aboki dukansu malamai ne to yana da wata ya idan ya fito a gida zai je wurin abokinsa sai ya sa ita ita yar ta mishi jagora sai ya rufe ido tana jiya ta kawo shi gidan abokin to shi ma abokin yana da ya to ita yariyar sun tana karama har ta zama budurwa ta ɗauka abokin uban bakaro ne sai zai fito daga gida sai ya rufe ido ba zai bude mata ya shigo cikin zauren abokin na shi kuna sai ya bude ido wai ya yana haka ne saboda kar ya kalli matan da ba ta shi ba har irin wancan abokin ta ɗauka cewa makaho ne ran nan ya zo ina sallama sai ta ce baba abokinka makawon nan fa ya zo yana waje ya uban ya yi dariya shi ya san abokinsa ba makaho ba ne to irin waɗannan an suka dawo so ga abin da yau muke ciki na kalle-kalle jama'a wannan wayan hannun nan kaga wani ya yi browsing ya kamo inda ake fasikanci ko yana kallon gashi ana zuna karara karara gashi nan ana zuna turawa gashi nan kaga suna aikata abin da ba kyau mutum ina kallo magashi annabi ya ce la'anan lahun nazira wal manzo Allah ya tsine ma wanda ya kalli tsaraicin wani da wanda kuma ya bari a kalli nashi yanzu ma na ka zaba cin kwatan nan ba ana zabi ba ka zaba cin kwatan kai kallo a ga magidanta wanda mutum magidanci zai zaba cin kwata ya tube tsirara ashe yana wanka ga mata nan ga yara nan wato ne ne ina ruwa na ne je su kalla to annabi ya ce Allah ya tsine maka kaje ga har har ma ana kama juna ko sai naka yayi gajere a kai naka yayi yayi dogo da yawa ka suna kama a batun kwata mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wallahi jama'a wallahi wallahi mu ji tsoron Allah Allah ba abun wasa bane Allah ya riga ya gama ya ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألا أرجع يا جماعة suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka aikata ayyuka da kirki Allah ya ce waɗannan ‘yan aljanna ne Allah sa muna ciki amma waɗanda suka kafir cewa Allah suka ƙaryata da ayoyin Allah Allah ce waɗannan ‘yan wuta ne Allah ya kiyaye su daga jama'a mu ji tsoron Allah Allah ya tsire ma wanda ya kalli tsaraicin wani da kuma wanda ya bari aka kalli nashi da suka duba sai ga yarinya musulma yar musulma uwa musulmi ubna uwa musulma uba musulmi ta bude twitter ko instagram ko ta bude tiktok ko eh ta sa kaya ga ga mamanta gashi a waje wata kuma da shirya tara mamanta ta sa riga wanda yake ba shi da kauri ga shi ana kallon shatin mamanta ga shi ana kallo an ta tabo da tiktok ta sa ta dawo wasu na rawa tana rawa tana rawa tana wace wacen basa ta watsa a duniya so Allah na jira kowa haka ne ko wata ma matan aure ne a ɗakin mijinta za ta ɗauki tsaraicinta ta watsa a duniya kuma wadansu suna kallo ba sa magana kai kana ma cikin aji kana kwance wani yana nan yana tatin da matanka a waya suna maganganun batsa wani masu shirya su haɗa wani wuri zai fasa ɗanci da ita ko ta dawo gidan hukuma wani ma za ka samu ɗan da ta haifa ɗin nan ba ‘ya'yanka ba ne kwanan nan aka yi wani shari'a kwanan nan mutum ne da matarsa ‘ya'yansa hudu da suka samu damuwa ta ce duka ‘ya'yan ba na shi ba ne ‘ya'yan abokin shi ne kuma aka je asibiti aka je aka gwada jini jinin na abokin ne to shari'an da Allah ya ce mu ba mu bi yanzu ya fita ko abokinsa ne kawo cikin ɗakin matarsa wani ma akan gadon matar zai zauna wai ai friend na wani kaga friend Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah ya ce a fara wa maza su rinka idanuwansu kar su kalli matan da ba nasu ba su kiyaye farjojinsu kar su yi zina a fara wa mata su rinka idanuwansu kar su kalli mazan da ba nasu ba su kiyaye farjin su kar a yi zina da su ai ka ce wai kai ka bude ido wannan ai ai tight tight frame haka zai wani tight ka ɗauko aboki ka kawo shi cikin ɗakin matanka ya hau gadonta ma ya zauna wani ma zai ga abokin bai nan ma zai zo gidan a ɗauko abincin abokin a zo a ajiye mishi ta zauna suna hira da matan shi da gida ba to malam shi wannan abokin kan nan annabi ne annabi ne annabi ya ce ka kiyaye haduwa tsakaninka da matan da ba matanka ba ba yarka ba ba kanwarka ba ba yarka ba ba jatumanka ba ka kiyaye shi an yi yana kusa yanzu zai haɗa ku wani lokaci annabi musa ya samu annabin nan iblis ya zo wurin annabi musa ya ce ya kalimullah na zo wurinka ne ina so zan tuba kamar kama kafa wurin Allah zan tuba to kusa kuma malami aka ce ga wanda ya zo zai musulunta da Allah ba zai murna ba zai murna ba annabi Musa ya tashi yayi farin ciki yayi farin ciki ita kuma na da Allah yace ya ubangiji na zo wurinka ne iblis ne ya zo yace yana so zai zai tuba Allah ya ce Musa har ya yake maka ba zai tubo ba ya Allah ya ce zai tubo ba ita ba kaje ka ce mishi fadan guda ɗaya ne ni bai wanda ku komai ba abu ɗaya na ce mishi yayi ya ki shi ya kawo damuwa ka ce mishi ya je kabarin Adamu wannan gaisuwa da muka ce yayi dan nan ya sa godiya azago ya ki ya je ya je yayi in yayi fada ya kare Alaihi Musa yana ganin abu mai sauki sai ya ko da sauri yana gangarowa sai ga iblis sai ya yace na dawo ka dawo ya aka yi sai ai mun yi sa'a ma Allah ya ce faɗa guda ɗaya ne Ice to menene Ice Allah ya ce ka je kabarin Adamu ka je ka yi gaisuwan nan na sa goshin nan da Allah ya ce ka yi faƙi shi ne Allah ya ce ka je ka yi sai ya yi dariya ya yi dariya Allah Musa na kalla abin mamaki da ya gama ya ce lafiya ya ce musa kaban dariya musa da rai shi ma yana raye ban yi ba balle ya koma inda ya fito ƙasa inda ya wannan ne ba zan yi ba in ji iblis kuma annabi ya ce in kiyama ta yi ƴan wuta suna wuta allah ya kare mu na aljanna muna aljanna ana sa muna ciki lokacin an riga an tsinke kada su haɗi ma an riga an tsinke shi lokacin muna cikin aljanna malam muna cikin ni'imar nan muna cikin jin daɗi ko kuma suna cikin wuta sai Allah ya sa a ɗago annabi Adamu da Hawwa'u sai a ɗago Iblis a cikin wuta ina cin wuta Allah ce ya Iblis ga Adamu nan gaisuwan nan da ce kai in kayi yanzu nan zan cire ka daga cikin azaba zan mai da kai rama na sai ce ya Allah in dai Adamu ne a mai da ni wannan malam ba zai yi ba wannan shi zai yayya ba kyau ba yayya ba kyau in mutum bai san ka in baka sani ba baka sani ba amma in ka sani in ka san wannan makiyinka ne bai san ka ka kiyaye wa lamarin shi duk abin da ya shafi ta karkare an ce bikin da ba bai sai ka ban kaje kai ne ce ba gaishe kamar ka je kai ne ta hausawa ne nan in an kai an karya tokari za ce me za ce biya ne in ka bai ci mutum baya son kamala ka kiyaye wa lamari har ka je inda yake dama annabi ya koya mana cewa yana daga cikin kyawun musulunci mutum ko har kuma mala ya ne aka ɗauki kyawun musuluncin mutum kamar abin da bai shafe ka ba domin ka ga inda makiyinka yake duk abin da ya maka kada ku kada ko kai ka jawo yawa in baka sani ba ne dai baka san yana kin ka ba za a fi mutumin da yana kin ka amma ba za ka sani ba wannan ba damuwa wannan jarrabawa ne amma ka san mutum makiyinka ne yana bin ka da bita da kulli ina neman ka da fitina kiyaye wa lamari shi yadda na gashi a wurin a kauce ko yanzu ko mu a harkar mu na shugabanci din nan inda ake an kama za a yi suna ko aure inda ake ajewa limaman din nan akwai ma zuwa zauna wurin ko akwai ma zuwa sai su hawo su zauna su ba malamai ba sai su zauna wurin don yi ma magana to in muka zo wurin sai mu koma gefe a mu shi ne abin sunan ba sai mun zo za a kawo ba ko su din nan ko dan kudin malaman nan ba sai mun zo za a kawo ba to sai mu koma gefe mu zauna mu gani za a kai mishi ne ba za ka yi musu ba ba wurin maulidi ne suka zama ga inda aka ajiye ba shugabanni na addini wasu sun hau sai mu koma gefe abu mu kaga dole sai an zo fes rabo din nan wurin malaman za a kai ko su kuma yawanci masu bin wannan zaman wai yana bi ne saboda in an zo a high table kada manta da shi idan ka ga bashi mutum yana kinka Allah ya nuna maka cewa makiyinka ya sai ka kiyaye masa kuma da kiyaye akwai kiyayen da kai wannan mutum yana azaba a ɗago shi a ce ya yi gaisuwa kawai ba ya ce in dai a kanka ne a maida shi to ke sa Allah yake cewa inda shaidana lakum aduwwun ko me ce gaba fatakki zuhu aduwwa akwai ayan da Allah yake cewa a fatakki a fatakki mana huwa zurriyatuhu awliya lakum min duni ko eh yanzu yaya ni Allah za ku bar ni masoyinku ku kawo iblis bakiyinku inji Allah to duk mutumin da ya bi iblis ba shi da hujja to sai annabi musa cikin ya sanyi to sai ce wa annabi musa musa na ga ka nuna damuwa da lamarina to zan maka wasiya guda uku zan maka ne saboda na ga ka nuna damuwa akan lamarina ko wasiya nan da muke ba jama'a ita na farko idan ka yi fushi in kana tsaye ka zauna ina kusa don sa ka yi ɗanya yanzu nan in kuma kana zaune ne fushi ya taso inda ruwa ka yi alwala alwala yana kasa fushi ka wanda ruwa ke kasa wuta in ji iblis jama wannan wasiya ne yake kowa jama idan ka yi fushi kana tsaye ka dinga lura ma za ga idan mutum ya yi jabar nan ya kukumbura wani jijiyar nuhu kai to in ba a rike shi ba wallahi zai aikata danya kuma daga baya kuma yanzu kuma shiga da na sanin da ba su da amfani to lalla wannan wasiyar mai kyau ne ko ba kyau ku jama'a mu kiyaye fushi daga baki iblis ita na na biyu ka kiyaye giya ita domin idan mutum ya sha giya yadda yaro yake juya gare gare haka nake juya mashayin giya lana yanzu yaro mai asan gare gare ko eh ko taya ko yadda yaro ke ba haka zai da shi ba in ga dama ya kwana in ga dama ya nan ko to mutumin da ya sha giya haka yake a hannun iblis ba abin da ba zai yi ba a kan mutum yana tafiya a hanya shi kadai yana tafiya yana wani haka kamar zai ina ganin kamar zai shiga rami ne ko mene ne daga ya haka yana baya yaran ko suna bi ya yi mani isa ya sha kwaya ya yi kina ya yi ina ina bin su a ga abin da shi sharrin giya da iblis Allah kare mu giya Allah kare mu giya ga kayan giyan nan ga sunan kala kala akwai na zuƙago wala radu akwai kuma ɗayan wanda ake ɗan shaƙa ɗan da mai kuma shi ayis ne gome ayis akwai shisha ma har da gom har da gun gaskiyan ka yaro akwai gun yana bugarwa mana duk wanda kaga yake shan gumi da sai kawai wai magani ne kalle shi kawai ina gyarawa ne kalle shi kawai mana abin da zaka sha ka ji ka ji sauna juyawa ga shi na mutane da yawa sun shiga shan gumi har da mata wai a ce wai wai yana maganin wansa annabi ya ce Allah bai sanya maganin mu a cikin giya ba in ji manzon Allah ba wani magani ne sai kun duk ina ma ba wani magani sai kun haka muna faɗa muku jama'a duk abin da zai bugar da kai ka kiyaye Allah ba abun wasa bane Allah baya wasa kuma ba a mishi wasa akwai kuma na na sha'awo akwai wanda ake shaƙawa a hanci kaga mutum ya sa ya danna wannan hancin ya yi haka ya yi haka a ga ido ya yi dazar wai na maganin amurtani ido wani amurtani wasu ma wai taban malamai ƙarya ne malamai ba su taba أصل تابع تابع شيء هرمون ولا قاسوي ويقول مرد جوانا قاسوي عندي كلا كلا كاير دقوا أقول مالا ولي مالا ولي ما ذكر قال لي مالا أموت ما إلي من الله إلا مالا ولي ما a gidan sarki fulani sau jama'a a yi haƙuri jama'a a bar sabon Allah kun ji abin da Idris ke gaya wa nan Musa ita to na uku idan ka kaɗai ta da mata ba ƴarka ba ba yi kanwarka ko yarka ba matanka ba jatuma ba a ji tsoron na na fasa za ka yanzu an hana ku su sa malaman gudun motsi masu ganawa da matan mutane a ga malami ya ware ɗaki wai ɗakin aiki aikin gidan wa in aiki ne ka yi a gaban matan ka wana in ka yi ba kuwa mace kai ta ɗakin matan ka ta zauna ka ɗaga labule suna kallon ku amma ka ware wani ɗaki a wani wuri wai ɗakin aiki aikin gidan wa ka ajiye wani tarbi mai duhu ga wani ƙasa ka ajiye ga wasu abubuwa turare ne shi ba turare ba shi menene ga shi nan dai kayan tsubbace-tsubbace ta sai ya ajiye kuma ya zo da zauna wai tashi wai wai ana mishi kirari wai malam gobe da nisa kuma na wai mai gani har hanji Allah ka mana gafara Allah ka yi mana gafara yasa masu bugun ƙasa ba za su gama zan Allah ba malai masu ko kasa suna mutane duba ba za su gama zan Allah ba dukkan wannan abun haramun ne don za ka raba aure za ka raba zumunta za ka raba yan uwanta harkar da kai da uwan kai kaga ya juya maka baya ina ma ina ma kallon an ce masa kai maye ne kuma ya yarda kai ya yarda wai kai maye ne kuma kai la ilaha illallah dole jama'a musulmin da ya rabu da Allah ya koma yana kallon maye musulmi ne kuwa wanda kake wa jama'a wanke rayawa idan muna kallon irin waɗannan abubuwa ai mun koma da mu da arna ba mu da bambanci kenan ko ina musulunci babu in dai da mutane suke da tasiri a shaida duka mu da da ba ma nan ko ba ma nan musamman mu almajirai ma da mun jima lahira da mun jima dai wani yana kallon ka kawai yana kallon ka ne ma da kamar da tuka ne ya zo ya soka wa kai ke ji amma Allah ya kare kai yayin zai Daga an sani akwai akwai irin wannan abubuwan amma kai musulmi kar ka sa hankalinka kan wannan abu in ka sa ko fita gidanka ba za ka yi ba mana ko lokaci kana kwatanta ka ji kamar an buge ka Allah yana gwada kare to in ya samu irin wa'annan masu tabbata ban ai a ranar malam ba zai kai ta hankali sai ya kada gudu sai gidan gidan misali ya ji an duba mishi zan man cewa lokacin muna ƙanana akwai wani bawan Allah da aka yi a garin nan ya zo zai yi sallah a gaban masallacin kadangare na abu nan sai kadangare ka san kadangare za ka yi na haka yana ko ya yi kabara ba sai kadangare ya girgiza ya haka da kai sai an aiko ka ne ka dangare ya haka wuri na a dangare ya haka sai fita sallar sai zo wurin shehi wai na so shehi ya zuwa masa wai an tuba mashi ka dangare da shi ne shehi ya ajiye shi ya ta mishi nasiha ya ta mishi nasiha har mutumin ne ya fahimta ba don Allah ya kawo shi wani shayi kuma amma da ya yi irin hannu wayannan ne ba ba shi ga uku ba hada na ga muku ba wallahi akwai abin da in aka hada aka hada ina nan a hannun mu amma sun zubar da shi in aka hada malam in aka zo a cikin ruwa in ka sha daga cikin ka ya ruɗe malam za ta tsaya mana tsuguna tsuguna sai ka dangare kot daga cikin ka ya fita sai ce to irin su goma sha biyu na suke ta ɗaya ya bude sauran nawa sauran sha ɗaya shi kenan shi ya shiga uku na ce dogaje ka nemo rago mai tozali ka samo kaza mai jan ido shekarar ya guda uku ka samo kaza ka samo shi ke nan ka shiga wani su yi ta wahalar da kai a ce ga farin kyalle ka ajiye a ƙasan gadonka ko ga ka nemi jan zakara ka ajiye a gidanka in baka ajiye ba akwai wane ne zai zo gidanka shi ke nan imanin ka ya tafi kai imani da Allah wacce kashewa wa yake rayawa wa yake bayarwa wa yake hanawa suka komai na wurin Allah kullu kullum min indillah kai imani da wannan sai ka zama lafiya haka da ma mu kiyaye kun ji abin da Iblis ya faɗa wa Annabi Musa mu kiyaye kaɗaita da mata wadda ba namu ba shaitan yana nan a kursa wata nan ba annabi isa ya fito yana tafiya sai hadari ya taso annabi isa alaihi salam da hadari ya taso ya duba inda zai makale ya duba ya duba babu sai ya hanji wata tanti a cikin jeji sai taka ya taka ya je yana bude kofar tanti din sai ga wata yarinya ne budurwa kyakkyawa ma ita kadai a cikin tantin annabi isa sai dawo da baya in kai ne ya za a yi in kai ne ya za ka yi ƙasar murna zama har da murna ma annabi isa yana dubawa ina dubawa sai ya ji kogon dutse wala malam da ya je kogon dutsen ya leka sai ga wani zaki ne kosashe rikakken zaki yana kwanciya ka a cikin kogon sai ya raba ya shiga gefe sai ya zauna ga zakin na kwanciya a gefe shi kuma yana nan gefe sai ga mala'ika jibrilu ita ruhullah ya ya ga ɗan uwanka mutum ka zo ka zauna kusa da wannan dabba bai cutar ba sai ce wa mala'ika jibrilu zamana da wannan dabban ya fi man sauki akan zamana da wancan saboda sharrin shi nan to jama'a annabin Allah ruhin Allah yana jin tsoron zama da mace mu ko sai mun amince Allah kiyaye jama'a mu kiyaye zina ba kyau jama'a zina ba kyau
wa afadal furuja anil harami kuma mutum ya dole ya tsaya ya kare farjinsa ga barin haramu kar ka yi zina kar ka yi zina shi za ka ce ka yi aure in ka yi aure matar ka ce ko ke kuma mijinki ne in kun ga dama Allah ya ce nisa'ukum azulakum ko matan ku gonakan ku ne fatu ne kasa kuma an da shi ito kaga dama ku yi a tsaye kaga dama ku yi a zaune kaga dama ku yi ta gaba kaga dama ku yi ta baya kaga dama da rana kaga dama da daddare ko ta huta ina matarka ne kuma Allah ya ba ku lada amma kar ka bar iyali ka tafi wurin karuwa ko ki bar mijinki ki je wurin wani kwarto akwai masu kawo kwarton ma har gida ko miji ya yi tafiya ya tafi neman abinci ita kuma ta ɗauko kwato ta kawo kuma nan nan nan fa ana samun aboki yana zina da matan abokinsa ko ba samun jama'a ana samun makoci yana zina da matan makocinsa kai ka fita neman abinci shi ko fita gidanka fara ana samu dan uwa kan yana neman matan wansa ana samun wa shi ma yana neman matan kaninsa duka wannan ana samu cikin al'umma shi ne ana ban labari wani limami ne da lada ne a sai lada in ya fita masallaci ya zo yana kira sallah da asuba ba na kira farko ba kafin daga baya a zo a yi me a yi asalatu ko wasu yana fita liman kuma sai je gidan shi sai aka faɗa wa ladan a'a ran nan ladan da ya fita ya gaban ya tafi sai ya bai bakale can sai ga liman na zuwa ya kuɗe cikin zaki shi nan sai sai tsaya a bakin kofar gida sai kurba kiran sallah suna suka ce ladan lafiya ga masallaci ko kana kiran sallah a nan shi to ai ana kiran sallah inda liman yake ne aka ce ba mu gane ba ita to kusa cikin zaki na akwai neman yana nan tare da batana aka ce mana aka samu gashi na ido ya yi tsuru-tsuru a ranar ne mamu yi garin ba zai iya zama garin ba ku jama'a ba jinsin da ba a samun mazinata ana samun aboki ina bin matan abokinsa shi yasa jama'a mu kiyaye kar ka yadda baka ce wannan wai furar dina ne ko ka kiyaye tunda Allah ya ce fa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yabghu furujahum ko haka Allah ya faɗa ko to mu kiyaye mu kiyaye ana kawo abokin ka cikin daki ka bar shi da matarka duka wannan ana gudun hadari ne zai iya neman ta za ta iya neman shi kuma ga mata da sharri ko suna da hanyoyi daban-daban makoci yana neman matar makoci dan uwa yana neman matar dan uwa to jama'a ina wurin tsira ina wurin tsira Allah ya kare mu
فقد حرم الله تعالى الزنا في آيات كثيرة domin Allah ya haramta zina a cikin ayoyi da yawa من التوراة tun daga at-taura da aka saukar wa annabi Musa والإنجيل da injila da aka saukar wa annabi Isa والزبور da zabura da aka saukar wa annabi Dawud duka a cikin su Allah ya haramta zina da kuma alqur'ani uwa uba gaba daya
وهو ذنب عظيم shi zina zunubi ne mai girma
وأي وأي ذنب عظيم kuma zunubi ne mai girma Allah ya kiyaye mu wa an yi zambin azamu
وأي ذنب أعظم من من حتى ستر ستر حر- حرمت المسلمين yawa yace wani zunubi ne mafi girma kamar ka zo ka keta daraja da alfarman dan uwanka musulmi ai matan mutum ai alfarman ne ko jama'a matan mutum fa rubin asirin shi ne ko to mutum ya fito kuma ka zo ka keta mishi alfarma ka kwanta da iyalinsa kasan a duniya ba abin da mutum ya tsara kamar ka yin matan shi haka ne ko jama'a yanzu malam da Allah ya sa yadda ya ce maza su auri mata hudu da an sa mata su auri maza hudu za a kisan kai ko ba za a yi ba kana ga nema kenan ma yanzu ana nema wannan ya zo hira wannan ma ya zo- ya zo hira ana ana ana wanyan wala hira wani ma za a ga abokanai ne kawai ba an shiga balaki kawai yaya idan zai ina nema ina nema abin da muke nema to ina a ce a yi aure ta auri maza guda hudu yasa da aka ce maza suna kishi na kuma kishi wani na su hasada ne kishi na wurin maza eh namiji ya fi kishi mana eh wani malami ya ce wani adawatul farj hiya ashaddul adawa adawan farji ba ya fi kowane adawa eh to mutum a ya- mutum a rayuwa ya tsani ka je wurin masu shi yasa ko gidan haya ne sai ga idan ga mutum da dan haya raba ta sai ga kana ka fara haka ne ka fara zuwa kai shi wannan lafiya dai ko Allah ya kare mu
واختلاج الإنسان na واختلاج الإنسان da kuma cakuɗa zuriya ana fahimta ko jama'a wallahi yanzu malam yawanci da kake gani yara yara da yawanci wanda ake dangantawa cewa iyayen su ba iyayen su bane wallahi yawanci da kake gani ka kama yaro magana ya tsaye yana kana kana magana yana kallon ka in an bi tattali ba ɗanka bane ɗan da ka haifa naka dole zai maka biyayya in kai magana zai saurare ka amma ga yaro kana magana ya kura ma ido kamar aljani kana magana kuru yana kallon ka da ido ai akwai kwatan ma akwai kwatan ma da yawa da yawa ana ɗauko ciki a waje a zo a kawo miji a gida da yawa ma shari'a ya ce gaba eh yanzu a shari'a musulunci idan kai tafiya sai gaba iyalin ga ciki kai kamar shekara uku zuwa hudu sai ka zama da yaya ko yaya hudu na kare sai ka yi hakuri aure ya baka
Wato hada wanda aka samu bayan wanda ya fito daga fita.
hada shi bazar malamai suka ce ai ba ana haihuwar yan yan biwo ana haihuwar yan yan uku ana haihuwar yan hudu har yan sarrafa ko ya kan ka zo gani kawai sai kai shiru wata kila a bayan kai ya kai yan uku ko yan ko yan hudu sai kai sai kai hakuri wallahi malam musulunci rubin asiri ne yawanci da kake gani ƴaƴan da ake dangantawa da iyayensu ba iyayensu ba wani an je an rusumo ne daga wani wuri an zo an kawo maka tana fita tana ba ta tantin ta waje suna nan mana cikin mata ba suna nan ta zo maka makariya eh wanda na ku bayani ka ga mace tana bin ɗan cikinta ɗan da ta haifa tana bin shi ko tana bin ƙaninta ƙaninta yana kwanciya da ita saboda jaraba kawai ko tana bin abokin abokin ɗanta kaga yaro ƙarami ma da wanda ta yi kusan jika da shi amma tana nan tana tana aikata abin da ba kyau da shi kuma jama'a kowa ya sani tana bin yaro wai an ce wai wai yana da kayan aiki ya haɗu da kayan aiki bari ki je kabari Allah na jiran ki akwai sumun bukumu suna nan suna jiran ki rajin kayan aiki munafuka Allah kai mana gafara. Malam siyan da ake yi wallahi tallahi in ba dan darajar annabi Muhammadu ba. Wallahi bala'in da za a narka mana yana da yawa. Wallahi in ba dan darajar annabinmu annabi Muhammadu ba. Yana da matsayi a wurin Allah ba. Wallahi wallahi wallahi sai an kifa duniya. Amma Allah yana daga wa annabi kafa. Mu al'ummar manzon Allah ne. Yanzu ko ranar da aka aka buga yau din nan a bar mu da shi kamar na kwana talatin ba masifa ba ne gashi ana ce wai wai wai gobe ma na gobe ma sai ya fi na yau haka masu ilimin abu suka faɗa Allah na kallon mu muna abin da muka ga dama ana ta faɗi ana ta faɗi amma mun ki bari maza sun ki bari mata ma sun ki bari wata waitowa a yi mana ne wai a yi mana ina ruwanmu eh akwai wasu taje gida ne yarinya ne za a mata aure suka ce sai an yi irin abin tsiyan nan ne suke yi in za a yi aure ba yau dj dj mana ta ce ba an ce haramun ne a makaranta an mana wa'azi an ce ba kyau wata ce ehem sannu malam hamza haka ta faɗa wa yau wani sannu malam hamza ta ce na ya same ni jama'a waye hana waye hana jama'a ta bakin wa annabi muhammadu mu ina ruwan mu in ka ga dama ka bar zina in ka ga dama kar ka bari in kin ga dama ki bar zina in kin ga dama kar ki bari mu da ku gaba ɗaya inna rabbaka Allah yana nan yana jiran zina ba kyau zina bala'i ne domin ana cakuɗa ‘ya'ya zuriya za a ɗauko zuriyan wani a zo a kawo maka ta kana nan kana gani ka sake baki kana cikin ka ne kai ta wahala kai ne kudin asibiti kai ne zuwa yin sukani a duba a gani namiji ne ko mace ne in an zo haihuwa kai ne biyan kudin haihuwa ko operation ko in ta haihu kuma kai ne ragon suna kai ne kai ne ganda kai ne kudin kudin kudin shinkafan suna kai ne kaza kai ne kaza kai ta wahala da yaro mara ko ba ɗanka bane in ba sharrin da na ba idan za a yi haka idan za a yi haka in ka kana ma yaro magana ɗanka ne yana kallon ka da ido zai tsoron ka mana a bincika ɗanka na halal ɗanka halaliya ba za ka yi magana ɗan gajiyo kalle ka ba Allah ka saka wa iyayenmu Allah ka saka wa iyayenmu domin iyayenmu sun yi ƙoƙari mana ba dan sun daure sun danna sha'awarsu ba da wata kila mun ma zama shirgu Daga duk wanda ya zo duniya ya samu iyayensa ta hanyar aure suka samar da shi ya gode wa Allah. Ya gode wa Allah. To ma da kun ba zina ba, a ce ɗan zina a gaban Allah ma Allah bai so ya gan shi. Bai limanci ma malam baya limanci. Ɗan zina ko ya kowa ilimi a duniya bai limanci juma. Allah bai buƙatar shi. Kuma an zo rabon gado Allah ta kara ba shi gado. Ba ɗa ba Kaji ma sunan shi ɗan baƙin ciki, ibnu zina, ma'anan zina baƙin ciki. Allah ka kare mu zina Allah ka tsare mu zina za ka muna kiran maza da mata daga bakin Allah da manzon Allah mu kiyaye mu kiyaye jama'a akwai maza mazaje wanda suke bin matan mutane suna nan to za mu ji nan gaba za a gaya maka azaban da Allah ita ne dawo mai yin zina ne mata
وروي عن جعفر بن أبي طالب an rawaito daga Jafaru dan Abi Talib رضي الله تعالى idan عنه Allah ta'ala su tabbata bai wannan Jafar dan wan sai ji Ali shi Jafar dan uwan sai na Ali ne wato kani ne a wurin manzon Allah shi Jafar ne
إنه كان لا يزني في الجاهلية shi tun lokacin jahiliya ma shi baya zina tun ma kafin Allah ya aiko manzon Allah shi bai zina bai yi mata mutane ma dan muka duba ko a cikin kabilun mu na ko da wata zarawo yanzu kam kaman kabilun da muke tare da su dinnan yanzu na na san dai da da juku da alago da idoma dinnan akwai wani abu da suke mu mata ana kiran su ko al- alako ne ko me suke cewa eh aleku wani wani abu ne ake musu ba da ma ki zina duk wanda ya yi zina da da da ita ya shiga bala'i kwanakin ba ake ban labari wani ne ya kira wata mai sai da ruwa tana sai da ruwa Ya ce, ina so ya kwanta da ita ce mishi mm ya matsa ta ce mishi mm sai shiga wurin alta ta sai ta ce mishi ranar to waje daki suka shiga daki sai ta iya sai yanko danyen ganye haka a waje ganye danye haka sai ta ce to bar ta gani sai ta ɗauki ganyen sai ta manna a gabanta tana mannawa ganyen ya bushe ta ce ba ina ƙinka ba ne ina son ka ne yadda wannan ganye ya bushe in gaban ka shi gabana gaban ka zai bushe ne ya gama yawo kenan da akwai ƙabilu wadda ba musulmai ba suna suna kyaman zina to yaya kai musulmi wadda Allah ya maka arziki da musulunci amma kai kana nan kana bin zina to shi wannan Ja'far dan uwan sayyidina Ali tun a lokacin jahiliya ma baya zina وكان يقول ya kasance yana faɗi yana cewa لا يعجبني لو ه- هلك أحد من من حرمني la la la la la yu'minu ni gumi ذات مدى لا يعجبني لو
la asaru هاتكني لو هتك أحد من من أحد حرمني حرمني ita ina ni din nan yana bani mamaki in ga mutumana an samu kaina na je na keta alfarman abin da Allah ya haramta min abin da yake nufi kenan wato shi ba zai iya zina ba ذات مدى ba zai iya ba malam a cikin a cikin shi maganar zinar jama'a akwai a- inda inda abin annabi ke cewa akwai mutane guda bakwai suna cikin inuwan al'arshi ran tashin kiyama ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa yace ta farko shugaba adali shugaba adali na biyu saurayi wanda ya taso a cikin bin Allah tun yana yaron shi har tsufa ya zo a bin Allah yake A- an samu irin su duk abin shi mutum wanda na shaye-shaye da neman matan banza za ka samu duka su ko sun kiyaye ana samun irin su an samu a cikin su na uku mutumin da zuciyarsa yake rataye da masallaci in an yi sallar asuba bai da kwanciyar hankali sai ya yi azahar akwai irin su in an yi azahar ma hankalinsa bai kwanciya sai an yi la'asar haka magariba haka isha in kuma zai shiga bacci yana tsoron karya makara bai sallar bai sallar asuba ba akwai irin su kullum suna masallaci sai na hudu mutane guda biyu wanda suke soyayya saboda Allah ba don kuɗi ba ba don wani abu ba sai na biyar mutumin da zai yi sadaka da hannun hannun dama amma abu ma bata sani ba saboda wato ikhlas sadaka zai yi zai mika da damansa amma hagu ma bata sani balle wani to sai na na shida mutumin da ya tuna azaban Allah ya tuna lahira ya fashe da kuka to sai na bakwai mutumin da mace kyakkyawa san kowa in me in wanda ya rasa ta kira shi cikin ɗaki ta ce ni ina so kamar wani abu ya ce me ya ce ga miliyan goma kawai je kawai ka kwanta da ni ne kawai ga ta kyakkyawa ga ta komai na mace a jikinta ya kai ta kira shi cikin ɗaki daga ita sai shi sai Allah ta kuma kawo kuɗi ta bashi miliyan goma ya ce mata a'a ni ina tsoron Allah ya mutu a shi to akwai irin su yanzu jama'a akwai za a samu ai faɗi gaskiya mana faɗi gaskiya amma dai za a samu sai dai ɗaiɗai ba ko amma mafi yawa ba ina wani ma shi zai kasa kuɗi ya bata ba ta bata kuɗi to wani ba na biyu kuma mana ya ba da da na biyu zuwa Allah ya kare mu zuna
فأنا لا هدف حرمة أحد حرمة أحد
ita wallah me فأنا Mhm.
لا la a هدف حرمة أحد da ka ni ba zan keta alfarman wani ba yana faɗa ne cewa ina mamakin mutumin da yake zuwa ya je neman matan wani shi ba zai iya ba haka dai ko jama'a to mamma malam idan kana yawan zina ba malam kana yawan zina ba ka ɗan rai ba tun mai yawan zina bai daɗe ba duniya musamman wannan zamanin da ciwo suka yi yawa ko in dai ka zama shi na kai kana ka- ka- ka bi wannan ka bi wannan to suna ka marigayin ba mai da hankali ba domin a cikin su akwai mai dauke da shagiya kuma ita ba ta nuna ba ta nuna ba a a duk sabo ba ta nuna ba a jiki ko da yawa suna nan suna dauke da wannan bala'i saboda biye-biyen matan mutane haka na ke ma mai yawan bin maza za ki ɗauko ciwon zai ta kashe mijinki don da yawa wannan wannan da yawa masu samun ciwon HIV ba wai su sun yi zanen ba ne mazan ba sa zanen matan da ta ta ɗauko ta ta sa wa mijin akwai wanda zai mutu ya ce mata wance ciwon nan da ya kama ni na san ni ba mazana ciwo ne kuma na tabbata ni ban kula da kowa in ba ce ba ke ce matana ban taɓa sanin kowa a duniya ba sai ke wannan ciwon ke kika saka mun za ka na bar shi da Allah wannan wannan ya mutu wannan idan mutum ta ta kasa a ruwa ta kasa a ruwa da ka duk mai yawan zina in bai mai da hankali ba zai tsaurai a duniya ba to matan na gida ma kowa na jin tsoro mana ba zai ka je kana jin kuna kuna kai ke nan karbi wannan da kaga yan farar fata kan ruwan kabi kaga wannan da kabi kai ke nan sai ka ce kare kamar kare kaga wani har ya'yan shegu ke zuwa wajen mana ya'yan shegu ga sunan wani ma da ka gani kamar yayi kaki Allah ya kare da ka duk mutumin da ya zo duniya ya ga baya zuna ya gode Allah ku ce alhamdulillah jama'a za ka cewa alhamdulillah za ka cewa alhamdulillah Allah ya kare Allah ya kare
وروي عن الصحابة an rawaito daga bangaren sahabban manzon Allah رضي الله تعالى عنهم idan Allah ta'ala su tabbata gare shi أنه قال shine yace إياكم والزنا ina muku ka shedi ina jan kunne gare ku ku bazzana
فإنه فيه ست خصال to jama'a ku sa kunne da kyau yace a cikin zina akwai ta'adodi guda nawa ستة guda shida ثلاثة في الدنيا guda uku idan mutum yana zina a nan duniya zai haɗu da su Allah ta kiyaye mu وثلاثة في الآخرة guda uku kuma idan an tafi lahira Allah ya kiyaye mu فأما التي في الدنيا amma abin da zai haɗe su a nan duniya فنقصان الرزق to wato tawayan arziki duk mutumin da ya saka zina a gaba wallahi ba zai mutu ba sai ya talauce jama'a ku dinga lura jama'a duk mutumin da ya zama neman matan banza duk dukiyar shi sai ya yi baya sai ka ga ya talauce a nan shi yake ce mana an yi wani mutum a adamawa ne mai kuɗi ne da ya ji wannan hadisi sai ya zama na in zai yi zinan ma lokacin ma babban kuɗin ƙasar nan murtala ne murtala nawa kenan lokacin naira ashirin ne ba ma yi naira hamsin ma balle wanda muke da su yanzu shi ne babban kuɗi a ƙasar nan gadon sai zai sa a jera bandur ɗin naira ashirin ashirin ɗin na murtala sai a mada katifa sai ya hau kai a kai zai kwanta da mata wani ya ga ta inda zai talauce to sai ya ce mana wallahi ba a je shekara uku ba sai da ya talauce kuma ya hauka shi yana yawo a juji yana tsintar abinci abinci a juji yana ci to duk mutumin da kaga ya saka zina a gaba wallahi tallahi wallahi tallahi ko nawa kenan wallahi tallahi ko uku kenan ko sai ya talauce in kuma ya gaggawo mutuwa sai zai fada bala'i Allah ka kiyaye mu je يعني ma'ana تذهب البركة ma'ana albarka zai tafi daga cikin dutse برزقه daga cikin arzikinsa
ويسر محروما من الخيرات kuma na biyu zai zama cikin wanda za a haramta mishi duk wani abu na alkhairi domin in kai zana guda ɗaya ya rusa ibadar shekara saba'in in ka sake yin na biyu ya rusa shekara saba'in ko saba'in saba'in saba'in so nawa ka rusa ina da yawa Allah ka kiyaye mu
ويسر مكينا في قلوب الناس kuma na uku zai zama abin i a cikin zuciyar mutane dala jama'a mutumin da yake zana ana sani jama'a duk wanda aka sani wannan mazinaci ne a cikin al'umma yana da farin jini a kowa na kallon shi ne kawai da ido zai zama abin i a cikin zuciyar mutane wannan kenan amma a hadisin da manzo Allah ya faɗa yake cewa Allah zai dora maka abu guda uku a nan duniya na farko fa zahabu baha'il wajh Allah zai tafiyar da kwarjinin fiska a zuciyar mazinaci domin duk matan da ka kwanta da ita to tana kallon ka banza tana kallon ƴaƴanka banza tana kallon matanka banza haka ne ko jama idan wani ɗanka ɗanka ya mata wani kuskure ce kai ka san ni kuwa sai ka tambayi ubanka ya gaya maka ko ni wane ne wata fara jama wata fara ko kuma ta gaya masa ce kai kina wani yanga mijin ku bara mijin ku sujin mu ne ba sudin mu ne mu muka wani lokaci suna irin marasa kunyan karuwan nan idan ta ya riga ya bushe tana kallon matanka banza tana kallon ƴaƴanka banza to kwartafiyan kwarjinin fiska duk yadda ka kai da girma da daraja ko na ilimi ko na mulki ko na dukiya ka zo kai kai zina da yarinya ga Allah aka ƙara ganin girmanka na tambaya jama'a ba ma zina ba ka zo neman aure wurinta idan ka ce ina ina son ki to da an tana ganin ka da girma ɗari ɗarin ya tafi ina za ka ce, ina ina- ina wuni malam to daga ranar kuma ina wuni malam ya ƙari malam ya zama sa'arta ko ba ka wani jama to ina a ce malam ya yi zina da yarinya a ta ƙara ganin girman ka in ka kana cewa Allah ya ce zina ba kyau sai ka tana haka da suna kallon ka da ido Ai, Allah mun gode maka Allah mun gode Allah ka ka rufe asirin mu in ka zama mazanaci ba kyau Allah ya kiyaye to na biyu shine kasar ruquri Allah zai gajarta rayuwarka mai zina bai daɗewa a duniya don zai fama da cututtuka iri-iri na wanda ake samu ta hanyar namiji da mace to na uku kuma shine azabul akhira zai hadu da azaba a lahira Allah ya kiyaye zai mala
wa man lati fil akhirati amma azaban da zai gamu da shi a lahira ba kaga babbar rabbu da farko Allah zai fushi da shi wa shiddatul hisabi da kuma mummunan hisabi wa dukhulu fil nar ƙarshe kuma za a shigar da shi wuta Allah ya kiyaye mu to za mu kwana nan ko ba ku saura to mu je.
وهي التي سماها الله تعالى في النار الكبرى ita ce wanda Allah ya ambata a cikin Qur'ani cewa annar kubra ko kuta babba azabar lahira Allah ya kiyaye da ba za mu kwana nan akwai tambayoyi ne to kafin mu haka tambayoyi a Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya sallar nafila raka goma na fula raka a goma sallama biyar bayan fatira ina an zannahu biyu ƙurhuwar lahu biyu jama an rike ko raka nawa sallama nawa bayan fatira ina an zannahu biyu ƙurhuwar lahu biyu idan an gama sallah ya baɗinu ya baɗinu ɗari Allah da zai wa ɗari Allah da zai wa ɗari saboda
a wannan tambaya wanda ya turo ya ce assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam wata ce mijinta ya ya kira waya to Na'am.
wayar ba na ta bane wayar na kishiyar ta ne Eh, sai ta je ta ɗauka wayar na'am.
da ta ɗauka wayar ko mijin ya ce wacce ce ita kuma sai ta ce eh ita ce Na'am.
da ya ce ɗauki tafiyar kula ta ce fitar ki uku Na'am.
shi ne ke tambaya zuwa hukuncin wannan shikan yake to dukan su mun suka kuma da dukan su mun wata suka kore da ita wancan da ya niyya da mai amsawa duka sun sauku ina cikin askari ina cikin motasa ita wancan niyya ita kuma wannan ta amsa Allah ya kiyaye mutane suna wasa da aure Allah ya kiyaye
a wani yana tambaya ya ce malam menene hukuncin taba a musulunci saboda wasu suna cewa wai shan ki banza barin ki banza haramun ne domin yana ina cutar da lafiya ko da kuma annabi ya ce duk abin da ya taɓa lafiyar da abin da ka yi shi haramun ne da can malamai sun yi shiru a kai to amma hadisi na shida cikin arba'una hadisi ha ko ya ce innal halala bayyinun ko wa innal harama bayyinun amma wa bainahuma umurun mustabihatun ko yace halal a bayyane yake haramun ma a bayyane yake amma tsakanin su akwai wasu al'amura masu rikitarwa abinda wasu shi haram wasu shi haramun ko yace amma wanda ya kiyaye shubha ko me anna- me- me annabi yace hakika ya kubuta da addininsa da mutuncinsa haka ne ko wa ka fi haram da bin shubha ba wanda ya fada kuma cikin shubha to ka fil haram kaga anan ta ba ya zama haram kuma yanzu misali Allah ya kiyaye ko mutum yana kan taba sai ga baban shi na zuwa me zai yi eh zai boye ko Ah, me zai boye in sallah yake ba ya zo ya kafa ke sai ga baban shi na zuwa zai zai boye zai ƙara tsayuwa ne ma ko to tun da ya boye abin da ya boye nan ashe ba mai kyau bane haka ne ko jama'a da haka taba yana cutar da lafiya da ka shan shi haramun ne duk wani taɓa lafiyar jikinka ka yi shi haramun ne Allah ya kare mu iza mu namu kyau tijani ya ce in kana shan taba kar a baka ɗariƙa kyau tijani malamai suka bai ta sai ga karamar shi ya bayyana yanzu a fili ko yanzu za ka shiga mota za ta baka no sata no zina no ƙarya no giba ba amma mai za a rubuta baka motar no subokin haka shi cikin sama no subokin gidan mai no subokin to a shan subokin ba kyau za ka shan zaba haramun ne Allah ya kiraye
na sai wani yake sallah ya ce malam yana hukuncin mutumin da yake azumi aka mai allura kuma aka tsara mai ruwa ya hukuncin azumin sa sai ya sha ruwa azumin shi ya kare
a sai ita'u sai ita'u wani ta ce assalamu alaikum malam da fata malam ya sha ruwa lafiya ta ce malam suna na amina ina so a yi wa mahaifiyata habiba da mahaifina usman addu'a da kuma da kuma tsohon mijina ilyasu da kaninsa muhammadu allah ya ci kansu sai kuma mijina da muke tare da shi sa'idu sa'idu baban iya ina roƙo malam masa addu'a Allah ya ba lafiya da zaman lafiya kuma ya ƙara buɗa masa a aikinsa.
Amin amin. Allah ya gafarta ma wanda aka ce a musu addu'a. Shi kuma malam baba iya Allah ya ƙara lafiya.
A wannan suka ce salamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Sako daga gidan malam Adamu a anguwar Shan Haruna Imam.
Allah ya gabar.
Suka ce malam tana so a yi wa malam Adamu malam Adamu addu'a Na'am.
da malam Rabi Na'am.
da shafa'atu Allah ya da gabar.
salam babbo Allah da ya hadiza gabar.
da salamatu da amina Na'am.
da yusuf kadagara Na'am.
da dai sauransu suna su mara a musu addu'a Duka za a yi Allah ya gafarta musu. Sai wanne?
sai wannan sako daga gidan baban mu dan talatu wato gidan na aturku Na'am.
suka ce malam muna so a yi wa shi kansa na aturkun addu'a Na'am.
da kuma da kuma ma- matan malam Na'am.
da abin mai katanga Na'am.
da baban mu dan talatu Na'am.
da malam isa Na'am.
da uwan alashi da kuma mai roƙo Na'am.
muna so ma da musu addu'a Duka Allah ya gafarta musu za a yi addu'a gaba da sai wani bawan Allah ya turo da naira ɗari biyar bai faɗa sunansa ba kuma ya ce shi yana so a yi wa iyayensa fidda'u Duka za a yi. Masha Allah.
wani kuma ya turo da ɗari biyu ya ce ana so a yi wa malam sule fidda'u sai wata kuma ta turo da ɗari biyu Na'am.
na cisa tana so a yi wa na cisa Duka za a masa addu'a insha Allah.
alhamdulillah to kuma akwai wani yarinyar ta faɗa a ruwa nan ko na sunanta halimatu ita ma Allah ya bata gafara kuma akwai limamin agan marigayi malam malami ko to duka Allah ya gafarta mu sauran magabatan mu so gabata nan kowa da nashi a kabari idan muka saba ni la ilaha illallah cikin tarbi ɗaya salatul fatihi kafa uku Allah ya kai ladan ga waɗannan bayan Allah da aka ambata da wanda ma ba ambata ba da dukkan magabatan mu baki daya Allah ya gafarta musu wanda ba ta zuwa a hannun ka kai dari la ilaha illallah salatul fatihi kafa uku اللهم صل على امرنا الى روحنا واجدادنا وعلمائنا واصحابنا وجيراننا اللهم انا ومشايخنا واولادنا ولمن صحبنا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تغلبنا اجرهم ولا تغفرنا بعدهم ان كان مصابك الا صابتك الايمان الا باب يكون تاتي الايمان kuma da ma a yi kokarin cikin wannan wata kasa amma iyayenka a duniya ko kuma kai ka musu